الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da sala ya ce muna cikin dai babi mai bayanin abinda yake wajibi halussa su furta zukata su kudurta ko kamar shine kitabul imani ko kitabul tauhid na na risala yace wa anna sa'ata kuma wajibi ne mutum ya kudurta cewa alkiyama atiyatun mai zakkuwa ce alkiyama mai zakkuwa ce larai ba fiha ba shakka cikinta kamar yadda nasoshi na ƙur'ani da hadisai sun ka tabbatar wa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa har zuwa ƙarshe wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa a'tanna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira mun yi tattalin wuta mai tsananin kuna ga duk wanda ya karyata alkiyama wanda ya karyata bai yadda da ita ba don haka wajibi ne yadda da cewa alkiyama za ta zo abu shakka gare ta wa'annan laha da kuma cewa allah ya afi man mutu yana tayar da duk wanda ya mutu wajibi ne mutum ya kudurta haka nan duk mutanen da sun ka mutu to ba daga duniya sai kaduna ba a daga duniya sai lahira bayan an mutu kuma akwai tayarwa allah yana tayar da mutane abin yana ba kahirai mamaki ya za a ce bayan mutum ya mutu kasusuwa ne sun rududdige sun koma kasa kuma a koma tayar da shi sai an kace musu ba ga kasa nan kunce ga kasa nan ba sadda an ka fara halitta ta mi akwai sadda Allah ya halitta da fara halitta da farko da sake mayar da ita wahiwaya in hawaya ne farawa da farko to shine Allah ya ce afa ayyina bil khalqil awwal mun kasa mun gajiya daga halitta da farko ko bi kafircin kafiri dole yadda Allah ya yi halitta to da ya yi halitta da farko miye unhani da shi wanda bai gajiya ga halitta farko ba ana cewa ya sake mayar da ita daga gare shi to Allah shirin da mu shi ne ya ce kama bada ahum ya uduna ya uduna su halittu za su dawo kama bada ahun kamar yadda Allah ya fara su yadda Allah ya fara su da farko haka Allah zai sake mayar da su gobe kiyama babu shakka game da wannan wa annallaha subhanahu kuma wajibi mutum ya kudurta cewa Allah tsarki ya tabbatar mishi da afal hasanati yana ninninka kyawawan ayyuka li ibadihil mu'minina ga bayansa mu'minai mu'min yana daga cikin falalar Allah gare mu mu musulmi duk abin da mun ka aikata to yan Allah ya tashi ba mu sakayya ba yanayi muna sakayya daidai da wanda mun ka aikata ba sai ya ninka muna kuma ninkawar ba sau biyu ko sau uku ba minimum mafi karanci ya ninka sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wada Allah ya so yana ninka fiye da ɗari bakwai wallahi ya da'ifu liman ya sha'u Allah yana ninka fiye da ɗari bakwai ga wanda yake so sai malamai sun kace to yaya za a samu ladan ninkawat tunda wani a ninka mai sau goma wani sau ashirin wani sau talatin wani sau ɗari wani sau ɗari bakwai wani sau dubu wani sau dubbai wani sau miliyoyi ma aka ninka mai aiki ne aku za mu cin hadisi cikin riyadus cikin at-targhib wa tarhib insha Allah wani za a ninka mai sau miliyan wani sau miliyan biyu wani sau miliyan uku za a ninka mai aiki ne ya malamai sun ka ce to ana ninka ma mutum aiki ne gwargwadon ikhlasi ne da tawali'u ne wurin aikin gwargwadon ikhlasin ka ga yin aiki to gwargwadon yawan ninka wanda za ka samu wurin Allah in Allah ya tashi ninka ma to shi ne ya ce wa annan la subhanahu kuma Allah maɗaukakin sarki da'afa sai ya kawo shi ma fi'ili madi saboda ga larabci duk abin da an tabbas to babu laifi a zo da shi fi'ili madi Allah yana ninka alhassanatu kyawawan ayyuka alhassanatu shine duk abin da ake yaba ma saboda yi ne shine alhassanatu kyawawan ayyuka Allah yana ninninka kyawawan ayyuka li ibadihil mu'minina ga bayi ne mu'minnai to yanzu ji wata rahama ta Allah ayyukan lada Allah ya ninka su amma zunubi Allah bai ninka zunubi in ka yi zunubi a ce a ninka ma shi sau goma ko sau ɗari ko sau ɗari bakwai Allah bai haka nan zunubi guda ka aikata lahi guda ka yi zunubi guda za a rubuta ma amma shi aikin lada in na farilla ne in na nafila sanda duk ka yi shi sai Allah ya ninka ma akalla sau goma sai malla awakar gume ya ce to mi an ranar mutumin da aiki guda guda ya rinjaye goma goma to waɗannan lada da aka ninkawa da zunubban ga da aka rubuta ma daidai da kai suna za a zaga sikeli sai a waye gari yanzu sikelin zunubi na guda guda kwara guda guda tarin jaye lada da aka ninka akalla sau goma zuwa 700 zuwa miliyoyi wanda ka gani ci wuta ya cancanci shigarta Allah ya tsare mu daga shiga don sakacin ya yi yawa to yana yake wasafa halahum kuma Allah yana kau da kai gare su su muminai kau da kai yanzu mutum ya ma abu zai kai haka kamar ba gani ba shi a kau da kai kamar a ce yana yafewa fasfah anhum wa qul salamun ka kau da kai gare su ya kai annabi ma'ana in sun kai ma abu ka kau da kai kai kamar ba gani ba ba wai ka ɗauki mataki ko ka ce sai ka rama ba ka kau da kai shi na alfaza zai ke yabon annabi cikin ishiriniya ya ce safuhan anil jani wa ƙarya ta waƙafu yalinu bi iznillahi hinan wa ya'nifu safuhan anil jani annabi mai kau da kai ne ga mai laifi in kai mai laifi zai ya kau da kai ya kawai bai gani ba wa ƙarya ta waƙafu yana tawakkufi bai tsayawa ya ce sai ya bincike ka don mi kai kaza ya yi ma hukunci yalinu bi iznillahi annabi na tausasawa da izinin allahi nan wani lokaci wa ya'nifu wani lokaci kuma ya tsananta akwai sanda aka tausasa akwai sanda aka tsananta akwai mutumin da ya kamata ka tausasa mai akwai wanda ya kamata ka tsananta mai wanda ya cikin rashin sani ko kuskure akwai bukata a tsananta mai sai dai a gyara mai dai a yahe mai kuma amma wanda ya da gangan kuma gangancin har ya zama mai hali to kaga shi ko in ka sauƙaƙa mai mutuncin ka zai ci don haka a tsananta mai a gwada mai shigantaka ba shi ɗaya ɗaya ba to sannan za a kwashe lahiya da shi ƙwarai ko shi na wani mallami ka ce za ƙila hilmun ƙul falil hilmi maudi'un fa hilmul fatafi gaira maudi'ihi jahalu fa wad'un nadafi maudi'is sayfi bil ula mudirrun ka wad'is sayfi maudi'in nada in an ka ce zaman lafiya hilmun zaman lafiya faƙul lilhilmin wadda ka ce musu zaman lahiya na da inda ya kamata a yi shi ba ko ina kama ba kowa ya kamata a zanna lahiya da shi ba wani dan buca sai an yi buca da shi sannan a daidaita a dawo a zanna lahiya amma wanda kan lura kuskure ne ba hali ne yana mutu wannan shi kenan a yahe mai shi aka zama lahiya da shi faƙul za ƙila hilmin faƙul faƙul hilmin maudu'un fa hilmul fatafi gaira maudu'ihi jahalu mutum ya yi zaman lafiya inda bai kamata a zanna lafiya ba wannan jahilci ne wanda ya kamata a hito a yi tabanjamanci da shi ka ce a'a za ka yi mai hankuri wannan ka yi jahilci duk wanda ya kamata wanda ka rikici a taho a yi rikicin a yi shi na kwana guda sai a daidaice sai a zanna lafiya amma in ka ce mai a to ɗauka ya kai tsoron ka ya kai ko yarin jaye ka don haka abadan ka yi bai bari ka zanna lafiya sai ya ramma sai ya ce fawad unnada ba da kyauta fi maudu isaifi inda ya kamata a sa takobi akwai matsalar da da kuɗi ana iya walwale ta akwai wata kuma sai an sa takobi to ka ɗauki kuɗi inda ya kamata a sa takobi mudirrin cutarsuwa ya kai ka wad isaifi maudu innada kamar sa takobi inda ya kamata a sa kuɗi matsalar ga kuɗi na kashe ta sai ka sa takobi nan ma ka cutas don haka kowane abu ka duska sayar da za ka handilin dinai inda ya kamata a sauwaka a sauwaka inda ya kamata a tsananta a tsananta to mu tafi ba kullun ka zan dan sassabci ba mutane su mai shi kamar jijji ko kwasu share ya zuba ma kuma ba kullun ka zan mahitini ba kullun ci ka zan ka koma kamar dina a yan an taba ka da gangan ka yi hitina ka kare kanka in kuma an yi ma kuskure ka san wannan kuskure ne sai ka yafi shi a aikin mutuntaka ya ce wasa fahallahun kuma Allah yana kau da kai gare su su bayi ne mumin na bit taubata da tuba an ka ba irin sayyi'ati daga manyan zunubai in sun ka aikata manyan zunubai to in sun ka tuba sai ya yafe musu kuma ya kawo da kai kuma ya yi kamar ma bai gani ba yan an ka zo lahira kamar yadda Allah ka cewa ya ce fa'ula'ika yi baddilullawa sai ya atihim hasanatin waɗannan su ne waɗanda Allah ke canza miyagun ayyukansu koma lada yaya za a tabdilu sai ya bil hasanati yanzu ka yi zina an rubuta ma zunubin zina ga littafin ka ko sai ka tuba to sai a shahi zunubin zinan nan sai a rubuta ma ladar tuba ka yi tuba ga Allah don a gobe lahira yan an ka baka littafin ga an ka ce ka karanta baka cewa na yi zina an yahi mai a'a na yi tuba ga Allah ga ladar tuba shi kenan haka ɗaya za a cewa shi a ayin tabdilin sai shi ne ya ce wasa fahalahun kuma Allah na kau da kai gare su mumin na bitta wata da tuba an ka ba irin sayyati ga manyan zunubai in sun ka aikata manyan zunubai ba su aka kama mu da su ba su ƙanana ba sai ka tuba ba a saga'ir ba sharaɗi na sai ka tubu ga sabaga'ir ba Allah ya faɗi ya ce in tashirin da buka ba irin matun hauna anhu nuka fir'ankum sayyatikum nisan takka ba irori ɗai sai a yahe ma a saga'ir sannan akwai abubuwa zai yawa na ibada da annabi ya bayar in ka yi su ko na addu'a ko na aiki duk za a yahi ma a sagayar arwalla in ka wanke hannu duk zunubi da ka ɗauka da hannu ƙanana an yafe in ka kurkure baki in ka sha ƙarwa in ka wanke haka duk zunubi da ka ɗauka za a yahi za su hita tare da ƙarshen ɗigon ruwa kaga ba sai ka yi istighfari ba ga asagayar kaba'ir su aka wa istighfari don su Allah bai yayi sai ka tuba sai dai kuma yana iya yahewa cikin mashi'a ta ina fatar kun fahimta shirka ɗaya an bai yahewa in an mutu ana yi amma ko ka ba'ir ɗin mutum ya mutu yana yi baka cewa ɗan wuta ne sai a bar shiga mashi'a ta ubangiji kamar yadda zai faɗi nan wa gafara lahum sagair kuma Allah yana gafarta ƙananan zunubai gare su mu'minnai bishtinabil kaba'ir saboda nisantar manya-manyan zunubai in kun nisanci manya-manyan zunubai sai Allah ya fi muna ƙanana waje ala kuma Allah yana sanya mallam ya tub wanda bai tuwo min alkaba'ir daga kaba'irori ya mutu yana kaba'ira bai tuwo ba har ya mutu bai tuwo ba to me mako masa Allah yana sanya shi sa'iran ya kasance ila mashi'ati zuwa ga mashi'arsa ba za ka ce dan wuta bane sai ka bar shi ga mashi'a ta ubangiji in sha'a azabahu wa in sha'a fa'anhu shi an mashi'a saboda me don Allah ya ce inna Allah lalle Allah la ya gafiru bashi yin gafara an yi shirka bihi ga ayi shirka da shi ma'ana ayi shirka kuma har a mutu ana yi amma in an yi shirka an ka tuba ana da rai Allah na gafara inda abbai ga wanda ya mutu yana shirka shi Allah bai gafarta ma waya gafiru ma duna zalika amma yana gafarta duk abin da bai kai shirka ba ka ba'ir kenan ko liman ya sha ga wanda yake so duk abin da bai kai shirka ba ko ka mutu kana Allah na yace na gafarta to Allah ya gafarta muna wa man aqabahu duk wanda Allah yawa azaba binarihi da wutarsa akhrajahu minha zai fitar da shi daga gare ta bi imanihi sababiyar imaninsa in dai mu'mini ne kaman mu'mini ne wanda ya mutu yana kaba'irori kuma Allah bai nuhin yahe bai gafarta mai kaba'irorin ba za a kama shi to za a yi mai azaba za a sa shi hursuna gwargwadon abin da Allah ke so ƙarshe in ya gama shekaru ko kwanaki ko watannin da Allah ɗaya sai a fitar da shi a kai shi aljanna sau biya imani shi duk wanda ya mutu da koda kwatancin azara na iman cikin zuciyarta ba zai dawo mauta ba shi a unhanin imani to yace wa man aqabahu binari duk wanda Allah ya mai azaba da wutarsa akhrajahu minha zai fitar da shi daga gare ta bi imani sababiyar imani ne nan muke da matsala da mu'tazila su mu'tazila ba su yadda da haka ba duk wanda ya mutu yana laifi to wuta yayi kuma wuta ta har abada kenan duk wuta sun kai don akwai wanda baya laifi to fa adkhalahu bihi janna fa adkhalahu jannata sai Allah ya shigar da shi aljanna sabihi sababiyar imanin nan imani bai bari a dawama wuta Allah ka tabbatar mana da imaninmu wa man ya amal duk wanda ya aikata mithqala zarra ko da kwatancin azzarra khairan na alkhairi yarahu zai ga sakamako ne ay yara jazaahu shi amma ana yarahu zai ga sakamako ne wallahi zulmu rabbuka ahada ubangiji bai zalunta kowa kai sallah ka zo lahira an yi omitin babu ba rubuta mala da sallan nan ba ba a haka nan don haka duk abin da kai za ka ga sakamako ne wa ya kharuju minha kuma zai fita daga wutan nan bi shafa'atin nabi albarkar ceton annabi sallallahu alaihi wasallam bi sabab shafa'atin nabi kenan kaga ceton annabi kenan gaskiya ne annabi zai yi ceto kun ba annabi ɗaya ba ceto gaskiya ne Allah zai ba annabi ceto zai ba annabawa ceto zai ba sauran mutanen kirki ceto har malamai duk za a ba su ceto shuhada'u ba an ce shahidi za a ba shi ceton mutum saba'in da cikin danginsa ba to don haka kowa ya addu'a a samu koda shahidi guda gidansu don an ta ba shi ceto ka shigo ciki shi yasa kaga yan shi'a su har murna suka yi wa mu shuhada'u yan an haka shi wani wurin muzahara sun sun samu shahidi gidansu shahidin kuje wanda bai da imani na shahada to waya kharuju minha yana fita daga wutan nan shi mumini in an sashi wuta yana fita daga wutan nan bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam da ceton annabi man shafa'a lahu wanda annabi ya ceto gare shi min ahlil kaba'ir da cikin kaba'irori min ummatihi da cikin al'ummarsa kaga wannan na tabbatar da ceto wanda su mu'tazila ba su yadda da shi ba wa anna allaha da kuma kudurta cewa lalle Allah subhanahu tsarki ya tabbatar mai kad khalaqal jannata haqiqa ya halici aljanna fa addaha yattattale ta dara khuludin gida na dawama li awliya ga masoyansa Allah ka sanya mu cikin su wajibi ne mu kudurta cewa akwai aljanna tana yanzu haka akwai tana na Allah ya halicce ta wasu na da ra'ayin a'a ba a halicce ta ba sai mun zo za a halitta ta a samu abinda ya tabbata cikin Qur'ani da sunna kan wuta da aljanna suna nan yanzu haka suna nan in existence wa akramahum fiha kuma Allah zai girmama su su waliyai ne cikin aljannat bin nazari da yin dubi ila wajhil karim zuwa ga huskar sa mai daraja za mu ga Allah wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wasu huskoki ranar kiyama nadiratun masu ni'ima ne mi zai ni'imta su nadiratun ila rabbiha masu duba ne zuwa ga ubangijinsu za su kalli uba Allah ka arzuta mu ganinka nan ma mu'tazila ba su yadda ana ganin Allah ba al'umman musulmi sun kasu kashi uku game da ganin Allah sufaye mahaukata sun kace tunnan duniya ana ganin Allah don haka su tunnan suna gani ne shedan na sun ha gani eh mu'tazila sun kace duniya da lahira da su da yan shi'a duniya da lahira ba a ganin Allah mun kace ku abba ku gani ne ahalin sunna sun ka tsaya tsakiya ana gani ne amma sai gobe kiyama nan duniya kan ba a ganin Allah don imani haka ta kama da shi baka yi imani annabi Musa ba ya nemi ya ga Allah Allah ya ce lantara ni ya kawo lantahar abada to in annabi Musa bai kai ga ga Allah ba wani na ya annabi Musa lahir bauce ce akwai an ka tabbe shi to ka ce ana ganin Allah to annabi Musa ya nemi ganin Allah ya ce dariqa bayi shi yasa inda yana dariqa da ya ga Allah ka ke ne dan dariqa ya annabi Musa to dan dariƙa ya fi annabi musa gare shi don dan dariƙa na ya samu darajar Allah da annabi musa baya da to to kaga tabar gaza kenan ta sufanci eh ka gani wasu mutane za a sha makance su ga ganin Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna kalla a'a innahum lalle su kafirai an rabbihim game da ubangijin su yawma izin ranar lama waɗanda za a sha makancewa ne za a sha makance kafirai ga ganin Allah ashe kenan menene mafhumul mukhalafa na ga aya za a sha makanci kafirai ashe kenan za a bari mu'minne su ga Allah mu'minne da su ga Allah don haka za a ga Allah gobe kiyama to ganin Allah ya fi daɗi bisa ga neman aljanna ƙarai ko tabaraka wata Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda sun ka kyautata suna da alhusna alhusna suna ne daga cikin sunayen aljanna aljanna ta tabbatar ma waɗanda sun ka kyautata aiki nan duniya wa ziyada da kuma ƙari an ka tambaya annabi me ya ƙari ga aljanna yace ganin huska Allah bayan an yi hisabi yan aljanna an kai su aljanna yan wuta an kai su wuta yan aljanna sun yi shekaru cikin aljanna sun manta da duk kwaram ne yadda an kayo duniya daula ɗaya suke ciki rannan sai Allah ya sa a yi assembly a tara su duka wani fili na cikin aljanna sai a ce an ka tara su sai mala'iku su ce musu an cika muku alkawarin da an kai muku su ce akwai saura su ce babu saura komi alhamdulillah su kuma ce akwai saura Allah ya ce za ku gan shi ce eh to yau Allah zai bayyana sai Allah ya bayyana mu ganai to ranan nan da mun kaga shina shina wani malami ka cewa yarahul mu'minuna biduni kaifin wa tamthilin wa darbin lil misali wayan wayan wayan sahun na'ima idhara auhu fa ya khusrana ahlal i'tizali yarahul mu'minuna mu'minne za su ga Allah biduni kaifin ba tare da kaifa na rahu ba an ce za mu ga Allah waya za mu gani ne ba a wannan tambaya bida'a ce ya kada ya ce za mu gane mu yi ta'addu'a Allah shi arzuta mu na gani nai watan filin hakan ga ba tare da buga mana misali yadda za mu gane ba wa darbin lil misali haka ba tare da buga misali ba ya ce za mu gane dai shi zai bayyana wanda yake so mu gane shi mu addu'an mu Allah ka arzuta mu gani nai wayan sahun na'ima zai mantar da su duk ni'imomin da suke cike na aljanna idan ra'ahu in sun haga ne duk gani na ya mantar da mu duk ni'imomin aljanna to da bakin sa na an bude wani shahi kuma ta ni'ima fa ya khusrana ahlul i'tizali ya kai tun mu'tazila da sun kace ba a gani su an ba su gani ne kaga da su da yan shi'a ko to mutai to wannan duk yana cikin aqidoji na ahlus sunna kuma don Allah tun kahin yau akwai duk waɗanda aƙidu da aka karanta su ne aƙidu ne akwai waɗanda ba mu yarda da su ba sai wani shege to ya ce ba ahli sunna hake ba tun da uba ne adda sunnat babu zalunci ciki kila wani dan kuskure guda kai ko ku wani abu na wanda kai kana da dalilin yi ne shi ko ga fahimta ta ba da wai shikenan sai ya kore ka daga sunna gaba ɗaya ba ahli sunna hake ba mai da abu wasa mai da addini wasa da shegantaka eh to mu tafi to ina yake to ina yake ina ina wahiyar lati wa akaramahun ko kuma Allah zai girmama su mu'min fi ha cikin aljanna bin nazar da dubi ila wajhil karim zuwa ga fuskar sa mai daraja Allah ka arzuta mu ganin fuskarka wahiyar lati a habaɗa min ha adam ita aljanna wadda Allah zai sanya muminai masoyanai ita ce wadda ya saukar da adam min ha da gare ta adam yana cikin aljanna sai Allah ya saukar da shi da gare ta an ka ce ya sauko ihbid min ha sauko da gare ta kaga da yanzu muna can to me asababi ya saukowa da adam shi ya iza shi saba ma Allah kaga shi yayi mana sagege do hituwa da aljanna wanga ya kamata mu rikai masoyi oh yasa Allah yayi mana kwanda yace inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhu aduwa amma kuma yau bamu da masoyi kamar shaytan eh ko umurnin Allah bamu bi irin wanda muka biyan na shaytan to akwai rashin sanin ciwon kai da ya hika rike makiyanka matsayin masoyi mai baka umurni ko bi umurnin masoyi ne sai ya ci makunya to Allah ya tsare mu wahiya eh maƙiyi shi haka nace ƙaƙa nace a'a maƙiyi ko bi umarnin maƙiyi nai sai ya cin makunya tunda bai taba azaka ga abin da zaka zaka cin nasara gare shi to Allah ya tsare mu daga bai shedan wahiya ita aljanna ita ce allati ahbada minha adam wanda ya saukar da adam daga gare ta nabiyahu annabin sa wa khalifatahu kuma khalifarsa ila ardi zuwa ga kasarsa bima sabaqa dangane da abin da ya gabata fi sabiq ilmi cikin marigayen ilimi ne adam har yanzu kiristoci suna zargin adam shi ya kawo mu duniya shi ya kaza shi ya kaza adam bai da laifi jiya kun ji yayi laifin amma an ka yafe mai ko duk mutumin da ya laifi an ka yafe mai ana kuma kidan shi mai laifi balle kuma in ka dibi yadda abin yake a tun kayan a halitta shi an sa haka nan za ta faruwa domin tun kahan Allah ya halicci Adam ya tara mala'iku mala'iku ɗaya annan sannan ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa cikin ƙasa wane ne khalifan nan Adam ashe Allah ya san za ta faru dama haka Allah ya shiru to me Allah yi ne kaji shi yasa ai wata rana hadisi ya tabbata annabi Musa ya haɗu da annabi Adam annabi adam ya ce duk kai kakkawo mu duniya ga na ana ta rikita ana ta rikita ya ce musa kana zargi na ga abinda allah ya kaddaro mini shi ne sai annabi ya ce fahajji adamu musa sai adam adam ya rinjaye musa ga hujja dama ai allah ya tunka yan a halittan allah ya kaddaro haka zani to kuma yi abinda allah ya kaddaro mi allah fi na to mu tafi amen wa khalaqan nara kuma Allah ya halicci wuta kamar yadda ya halicci aljanna fa addaha ita kuma ya tattale ta dara khuludin gida na dawa maliman kafar bi ga duk wanda ya kafirce mishi wa alhada yayi ilhadi fi ayati ga ayoyansa ita kuma wuta kamar yadda Allah ya halicci aljanna ya tattale gidan dawama ga masoyansa haka ya halicci wuta Allah ya tsare mu ya tattale ta gidan dawama ga wayannan kafirci sun kai ilhadi miya ilhadi wadarul ladina yulhiduna fi ayatina ku ba waɗannan da ke ilhadi ga ayoyinmu wa idza ra'aita alladina na fi ayatina fa'adan anwa wannan khaudi ke kutsawa ga ayoyin ilhadi innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhafawna alaina me ilhadi tsaurin kai da karkacewa tsaurin kai ga ayoyin Allah shine ilhadi eh kangara madalla kangara gaskiya ne to fa addaha Allah ya tattale wuta dara khuludin gidan da wa maliman kafar biga duk wanda ya kafirce mai wa alhadi ya kangare fi ayati ga ayoyansa wa kutubi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa waje Allahun kuma Allah ya sanya su su waɗannan kafiran waɗanda kafirce mu ayoyinsa da littafansa da manzanninsa ya sanya su mahajubi na waɗanda za a sha makan cewa an ru'yati daga ganinsa sam ba su ganin Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna wa anna la to duk wajibi mu kudurta waɗannan abubuwa mun yadda da su ko muna da ja duk mun yadda da su alhamdulillah wa anna Allah kuma wajibi mutun ya kudurta cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala albarka da dauka sun tabbatar mai yaji'u zai zo yawmal qiyamati ranar qiyama wal malaku mala'iku saffan saffan suna sahu sahu Allah zai zo waja a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau ma'izin bi jahannama yau ma'izin ya tazakaru al'insanu wa anna lahu dhikra me amfanin rannan dan adam zai tuna me amfanin tunawa ran in dai sai gobe kiyama zaka tuno wato me amfanin tunawa rannan ka gani don haka Allah zai zo to shi ya gagarin sha'ira ba su cewa Allah zai zo amma yanka ce ja'a mai alhamza ja'a mai man ana ja'a ya zo waya ji'u yau ya ji'u wa annan laha tabaraka wata Allah ya ji'u Allah tabaraka wata Allah zai zo yau malƙiyamta ranar ƙiyama zai zo yan an ka ce mutum zai zo yanzu ga munan masallaci an ka ce wani zai zo ashe da wani wuri zai tahowa sannan wani wuri zai zuwa kuma to wacce Allah bai da makani ba a samu Allah makani a ya riga ya samu kai ne makani ya ce rahamanu alal arshistawa yana sama al'arshi ya shi yana da makani don baka cewa yana cikin ƙasa ko kana cewa yana cikin ƙasa a to in ka ce yana can sama to yana da makani kenan to gara mu ma da mun ka ce yana can sama makani guda mun ka samai da wanda ya ce yana ko'ina kai makani nawa ka samai in ka ce allah na ko'ina makani nawa ka samai ha kaga inda an ka tumuna an ka faɗi wurin gudun samun Allah makani ba a cewa yana sama sai a ce yana ko'ina ko'ina makani ne ko ba makani ba ne ko'ina shi yaga an yi titi ko'ina ko'ina an yi titi shin wuraren nan da an kai titi makani ne ko ba makani ba ne to in ka ce Allah na ko'ina ka same makani wanda bai da iyaka ashe garan mu da kai mu da mun gaza makani guda in hasa makanin laifi ne ina fatar kun fahimta to ubangiji zai zo ranar ƙiyama mala'iku suna safu-safu mi zai kawo shi la'ardal umami domin gitta al'ummomi wa hisabi hada ya mata hisabi wa uqubati hada azabtar da mai laifi wa thawabi hada ba wadda ta yi aikin kware sakamako zai zo domin hisabi kaga ashe Allah shi zai yi hisabi da kansa ba mala'iku za su yi ba wani zai yi ba Allah shi zai hisabi kuma Allah bai zalunci wala yazlimu rabbuka ahada shi yasa ko mutum ya ce kaza hake kakka damu in ka san ba haka nan kake ba don mi iyaka dumi na nan duniya ko biya ba shi zai hisabi alle ka ce ya saka cikin wuta bai da wutar da zai saka wanda zai hisabi kun bai zalunci mm na gani don haka ga wannan na nuna Allah zai zo wajibi ne mu kudurta Allah zai zo kuma za a gitta mutane domin a yi musu hisabi kuma hisabi gaskiya ne watu da ulmawazinu kuma ana azasa ke laye liwazni a amalil iba domin auna ayyukan bayi shi ma sikeli alwaznu yawma idhnil haqu sikeli ranan nan gaskiya ne sikeli na auna ayyuka sikeli ne mai baki biyu wanga baki nasa ayyukan lada wanga baki nasa ayyukan zunubi ya ce faman faƙulat mawazinuhu ehe fa'ula'ika humul mufli duk wanda sakeli ne na ayyukan lada yan rinja yayi nauyi to waɗannan su amma samun rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda sikeli ne na lada kuma yayi sauki na zunubi shi yayi nauyin rinjaya to fa ulaika fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune sun kai hasarar rayukan su babban hasara kenan domin gara hasarar dukiya da hasarar rai duk abinda kan rasa na dukiya in ga rai akwai every possibility kamar da iri ne kuma haye da shi amma in an ka rasa rai shikenan to su rayuwarsu sun kai hasara don mi don mu mu mu za'i da su a jiha wuta wanda an ka jawo ta ko an yi hasara ta Allah ya tsare mu to wajibi ne mu yadda da cewa akwai ma'aunayya na ayyukan bayi to faman ga yadda awon zai kasance nan faman thaqulan mawazinu duk wanda ma'aunayya ne na lada sun kai nauyi sun ka rinjaye na zunubi fa ulaika humul mufli waɗannan su amma samun babban rabo Allah ka sanya mu cikin su wayutauna sahaifahum za a ba su takardun nan ayyukan su bi a'malihim na ayyukan su faman utiya kitabu duk wanda an ka ba littafinsa biya minihi da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a mai hisabi hisabi mai sauki yaya misalin hisabi mai sauki yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tara mutanen alkiyama kowa yana jin abin da aka yi an sa lasfikoki duk abin da zaka hudi da abin za a hada ma kowa na ji shi yasa Allah ya ce mata yawmu tumla sara'iru abin da ka boye kai boye kowa gaban kowa sai ka maimaita shi kaga asirin ka ya to don haka duk abin da ka san baka iya zaka jin kunyan maimaita to haka hadai abin da ka san kana jin ciwon a ce ka hadi ka aikata to haka aikata don sai ka hadi shi to amma in Allah sun yi ma hisabi mai sauki sai a kira ka in an kira ka sai Allah ya sa labule tsakaninka da sauran mutane ba a ji sai Allah ya ce baka aikata kaza ba ce na aikata baka san na hana ba na san to don mi kai sai kai shu ko sauran mutane ba su jiya ba baka yi kaza ba ai kaza baka yi kaza ba to wadani tuha ma asiri can duniya ban bari an ka jiya ba yau ma na gata yana gafarta ma ya ci labarin sai a ce an gafarta mai a kai shi aljanna ba wanda ya san kaga hisabi mai sauki kenan nau'in hisabi mai sauki nau'i na biyu na hisabi mai sauki littafan ba biyu na ba da na rubutun lada da na rubutun zunubi to in za a baka sai a ɗauko na lada a azabi su ga na zunubi a baka wani za ka fara karantawa na saman ga lokaci kaza na yi sallah a aza lokaci kaza na yi azumi lokaci kaza na yi istingiwa lokaci kaza na yi wa'azi lokaci kaza na yi kaza kafin ka kai can sai a ce a bari haka to a auna ba a bari a kakkai ga wancan bakin littafi sai a ce to a auna tun da shi ka bada umarni to a auna a auna ko da aka auna sai a ce to a wuce da shi kaga an toha ma asiri to Allah kai mana hisabi mai sauki shi yasa annabi ya ce man nuqisal hisab udhib duk wanda an ka da tsananta mai za a mai hisabi za a mai azaba don za a ci laifi babu wanda bai da laifi duniya ya ka rahama ta Allah ce ake nema sai dai laifin ya kasu kashi biyu akwai waɗanda sun kai cikin rashin sani da kuskure da hin ƙari akwai waɗanda da gangan su kai anna akwai waɗanda laihuhukan su ƙanana ne ba su kai ga kahirci ba akwai waɗanda har kahircin sun game kuma da gangan sun kai to kaga ba za a game su duk a yi musu treatment iri guda ba Allah ya shirya da mu to to yana yake wa man utiya kitabahu duk wanda an ka ba littafi ne wara a zahari bayan bayanai ba da littafi ayyuka kuma ya kasu kashi uku muminai za a ba su da hannun dama sai a baka littafi ha'u muqra'u kitabiya ko kuma wa alzamna kullu insana alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba sai a baka littafi sai ka sa hannun dama ha karba ha karanta mu'minnai kenan musulmi masu sabo waɗanda Allah zai kama su da sabon su ko sai a ba su da da hannun hagu ko da hannun hagu to mafishan kashi kenan za su yi hursuna sannan a hishe su su ko kafin rai sai a sa hannun na hagu nan cikin ciki a hissuwa da baya can da baya za a ba su wara a zaharihi kenan ta bayan bayan to shi wannan kashi ya game mai ya ce wa man utiya kitabu duk wanda an ka ba littafi ne wara a zahari bayan baya ne fa'ula yaka waɗannan ya launa su za su ƙonu sa'ira da wutar sa'ira su za a sa wutar sa'ira su ƙonu cikinta Allah ya tsare mu to duk mu yi imani da waɗanga za akwai ba da littafi akwai hisabi akwai awon ayyuka wa annas sirada kuma wajibi ne mu kudurta cewa lalle siradi haƙun gaskiya ne ya juzuhul ibadu bayi da na kware da mugu kowa sai ya ƙetar su siradi kuma siradi wani duk bai ci bai daga wanda kanga haka haka siradi yake nan hullar ga a ce na an ramin wuta ko to sai a gitta siradi haka haka za a gitta shi ga ramin wuta shi yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqadiya thumma nunjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jafiya ba wani da cikin ku illa sai ya gangaro mauta me gangaro mata an yi hisabi sai a gargadu mutane malik za a sa ya kwamtsa tsawa duk wanda abisa hankalin kai ne bai hawan siradi wanda abisa hankalin kai ne saboda bala'in da aga siradin sannan mataki mataki ne har mataki bakwai wanda duk baka ci ba kana faduwa sannan da ka gangaro cikin wuta ka yi da ka zame da ka gangaro bakin ramin wuta an ka gitta shi can ƙarshe ne kuma bakin ƙofa aljanna don haka da ka ƙetare nan bakin ƙofa aljanna tafkin alkausar na da ka ƙetare sai tafkin alkausar ka sha ka yi wanka da sai mu jira mai gida ya taho mu biyu shi zai fara shiga sai mu biyo baya to shi na Allah ya ce wa in minkum ba wani da cikin ku illa wadda face sai ya gangaro ma wuta ya za a gangaro mota sai ya bi ta siradi siradi kuma bakin ramin wuta an kasa shi eh wa minkum illa kana ala rabbika hataman maqadiya wannan ya zan wajibi abin hukuntawa akan ubangiji Allah ya riga ya hukunta haka nan to in kun ha gangaro mata thumma nuna jillazina taqaw sannan mu tserar da waɗannan ya taqawa mu tserar da su wa nadharu zalimina mubaaz zalimai kafirai kenan fiha cikin wuta jisiya suna gugurfane kafirai su hada gugurfane mu sai mu wuce to shi na ‘yan an ka zo ƙetare siraɗi annabi ya ce kowa gwargwadon imani ne da ayyuka ne zai ƙetare siraɗi wani zai ƙetare siraɗi kalbarki wadda ka san walƙiya walai ya wuce wani kamar ingarman doki an kori ingarman doki doki maji ƙarfi ingarma haka zai ƙetare siraɗi da gudu wani ka a shaddar rijali kamar ƙato maji ƙarfi mai gudu ya ci to ya ƙoshi ya lema da gudu haka zai ƙetare siraɗi wani da tahiya wani da sassaka wani da rarrafe wani da jan gindi a ƙetare da kyat subhanallahi sannan siraɗin ga kaifi wa da kasan takobi haka yake da kaifi sannan ƙusoshi an gare shi gefen dama da gefen hagu masu cafke mutane jawo ka so kai ƙusoshi lahu kalalibu ba duk yau cikin riyadu salihina ba ƙusoshi gare su jawo ka da sun jawo kuma ƙasa sun kai da kai da ka gangara kuma ka ta gangare kenan mu mu wuce ko akwai mai fata ya tsaya to ta Allah shi a gaje mu kaji wasu da jan gindi wani sai ya kai wata tun matakin harko ya ka hada wani na biyu wani na uku wani sai ya kai na bakwai sai ya sallato da can to waɗanda na kowa hasara wasu sai sun ƙetare su raɗin sun taishan tafkin alkusar sai a koro sai su dawo to su ne kowa hasara suwa za awa haka nan yan bidi'a sai sun taishan tafkil alkausar an samu la'iku suna ga annabi tsaye sai mala'iku su kama koran mutane sai annabi ce a ga su da farfaron fuskoki da farfaron kawahu alaman musulmi na inda suka wanke wurin alwala sai ce ku kyale su al'umma ta ce a baka sa abin da sun ka fara bayan ka sai ce to nesa da nesa yi ta tahiya sai a gargado sai su dawo ai haka sun kawa Allah bid'a dama ba ibada wadda ba ta da asali yan bid'a ba to in ka yi ibada mi aka dauka Allah ka bauta ma alhalikun ba Allah ka bauta ka ka rude Allah to haka shi ma Allah zai rudin ka sai ka ketare siradi kana ganin kamar wahala ta kare sai a koro ka jaza'an wifaqa aljaza'u min jinsil amali to Allah ya shirye shi mu ya tsare mu daga bid'a to ya ce wa man uti wa anna sirada haqqun kuma siradi gaskiya ne wajibi mu tabbatar da siradi gaskiya ne ya juzu hal ibadu bayi na ƙetare sabi kadari a amalihim gwargwadon ayyukansu fana juna za su tsira daggare shi mutafawituna suna masu rigangantu fi sur'atin najar cikin fi sur'atin najar cikin gaugawa tsira alaihi a kai nai min nar jahannama daga wata kowa tattali ya kai ya tsere akwai mai kama hannun wani kowa rannan ta kai ne ya kai tattalin ya kai shi da ya ga ya ketare ba mai tuna uba ne ko uwa te ko ɗa ne ko ɗan uwa ne balle aboki balle abokin siyasa ran nan kowa ta kai ne ya kai tsira da gare shi min nar jahannama daga wuta don da zaran ka sun tubo sai cikin wuta wa qaumun wasu mutane aw baqatuhum fiha a amaluhum a amaluhum miyagun ayyukan su aw baqatuhum su za su afkar da su fiha cikin wutat miyagun ayyukan da sun ka aikata ko wal imanu hakan ga wajibi ne yin imani bi haudi rasulullahi da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me tafkin manzon Allah tafkin alkauthar inna atainaka alkauthar Allah ka shayar da mu daga wannan ruwan yana nan bakin kofa aljanna ba cikin aljanna yake ba kofa aljanna yake da an ketare siradi to sai shi sai a zo yana da kofofoka gwargwadon yawan taurarin sama ruwa ne sun fi fari daga nono daga madara sannan ya fi zuma zaƙi za a sha a yi wanka in ka sha shi baka koma jin yunwa baka koma jin kira duk abincin da za ka ci cikin aljanna ci na ni'ima ne ba na yunwa ba shi yasa kaga babu tuwo babu shinkafa cikin aljanna duk abincin aljanna menene yayin itace yayin itace ne ai babu tuwo ba wanda zai ma tuwo tuwo in kaga mutum na kwasa tuwo yunwa ce babu yunwa cikin alduccin abincin da za a ci da abincin da za a na ni'ima ne ina fatar kun fahimta shi yasa 'ya'yan itace ne sai ruwa da zuma da madara da sauran shan ni'ima dai to to ina yake wajibi ne a yi imani da tafkin alkausar tafkin manzon Allah tare duhu ummatuhu al'ummarsa za su gangaro ma tafkin Allah ka sa da mu ciki la ya zama umar shari'a min duk wanda ya sha daga ruwan tafkin nan bai koma jin kishirwa har abada wayu za da anhu za a kore daga tafkin nan man baddala wanda ya canza wagayyara ya canza addini ka gani yan bid'a kenan ko sai sun zo sai a kore su annabi na kuma su al'umma ta ne mala'iku ce baka san abin da sun kawara ba zai ce to nesa da nesa ita tahiya sai a koro su wa annal imana qaulun bil lisani to mu tsaya nan nan ya kamata mu kwana ko to Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta to waɗannan duka aqidoji ne na ahli sunna su ne aqidojin na ahli sunna to duk ka tabbatar she su guda ɗaya ka saba ita ma kana da dalili shikenan sai wani ya to ya ce kai ba ahli sunna hake ba daga ce to ahli ahli uwa ta hake kogo ya akwai ciyo sannan sunna gaba tattalin haka ya jawo mu mutane ita ba waɗanda ajiyar tattalin kura to wane taimako kawa sunnat ka kura manzon Allah mutane malamai sun ka ce yafi alheri ka ba kafiri 100 cikin musulunci kafirai ne amma suna iddiayin musulunci to ka basu cikin musulunci guda 100 da hakori musulmi guda da cikin musulunci suna in dai ha kokari gare ka jawo mata mutane kamar ka jawo ba hakori waɗanda a ciki ba kaddara ma waɗanda a cikin ba da gaske suka yi bashin ba dai suna inda ayan ta ba da su da masu hada da ita wahi gara su tai ka jawo waɗanda ba su idda'i ka karo mata mutane yafi waɗanda ba su na in ma kana gan ba da gaske yau with time in mai kokari hake ai kokarin ku zai sa su su gyara mutum nawa na zo inda manzon Allah da wata manufa amma saboda abubuwan da suka gani na kyawawan ɗabi'u ga annabi sahabbai ba daɗewa su kyautata halayensu to waɗancan 'yan iska ba su haka nan sai dai kullum wani ba ahalin sunna bane wani ba ahalin sunna bane ka sai ka ce sunna ga kayan uban su ce Allah ya shiryar da mu duk shedanci ne ba wani abu ba kuma suna ganin su addaidai kadiba dr ahmed ɗin ga ni magana jiya wasu na nan kun ga rubuce-rubucin da wasu ka yi game da shi ko sai yara ƙanana